الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاشم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الانقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنك الشيخ إدري لنا بهذا المحضر والكاتب بنظرة تأتي لنا بالزفر والقول الفصل مدنا rababbiya ne rarrabewa bi hazal fasli a wannan fasli jawabu shaykhina shine jawabin shehunmu al-qutubul makatumi kutubi abun boye wa daraja wal barzakil ma'lumi madatsadin nan sananne wa nafsuhu ga abinda nafsin amsar yake da tambayar kamar fi jawahirul ma'ani kamar yadda yazo a jawahirul ma'ani wa amma su'alu an talabi shaykhi amma tambaya akan neman shehi hal huwa fardu hal huwa fardun shi neman shehi farilla ne ala kulli fardin fardin a kowane mutum ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai kowane mutum ɗai ɗai shi neman shehi farilla ne a kanka au alal ba'azi dunal ba'azi ko kuwa neman shehi akan wa'ansu yake ba akan wa'ansu ba wa masabun kulli to kuma duk amsar da za a bayar meye sababi a cikin duka nau'in amsar da za a bayar. Aljawabu, jawabi, Shehu Tijjani ya ce, Rafi Allah ta'ala an marta fa an nafi amin. An na ɗalaba shehi, cewa neman shehi bi shari'a cikin shari'a laisa bi wajibi, ba wajibi ba ne. Wujuban shar'iyyan wajibci na shari'a, wanda in ba a yi ba za a shiga wuta, in kuma aka yi za a samu lada. Yalzamu fi min ɗalabihi da zai lazanta a cikin nemansa a sawabu lada domin adam talabi a cikin rashin neman shari al-iqabu a ce za a samu ukuba alaysa fi shar'i shay'un min hadha babu komai daga cikin wannan a cikin shari'a ki shari kidani walakinahu wajib sai dai neman shehi wajibi ne min tariqin nazari ta hanyar duba Allah ya ba kowa mu hankali da zai iya duba da shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai aiko shari'an nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo ta warware hankali ba a'a Allah ya yaba hankali Allah wani zaka ji ce da qaumin yaqilu ga mutanen da suke da hankali suke hankaltar abubuwa Allah ya yaba hankali kuma Allah tabaraka wa ta'ala wata shari'ar hankalta ake la'allakum ta'qilu ko fa hankalta la'allakum ta'qilu sai dai akwai kuma liki bayyana linnasu ma nuzula ilayhi dan manzon Allah ya wa mutane bayanin abin da aka saukar musu ashe yanzu shari'a naqali ce da akali abubuwan da aka ciro na karatu sai abubuwan kuma da za a hankalta a ciki kuma mun gode Allah shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta saba wa hankali ba turawa suka kuma sanin wannan da yawa technology su zaka ga wannan littafai da suke hannunsu tsohon ahadi din da sabon ahadi din da yawa zai saba mu zai saba wa shari'a da takanolajin da zai zo amma shari'a duk takanolajin da ya zo sai malaman azhar su gaya musu a ai wannan shari'a ta riga ta faɗe shi da tun shekara dubu da wani abu tun turawa ma suna can suna bacci ma kansu yana cikin dubu ba san abu to kaga to in kai in aka kula da hankali kuma shari'a ba ta warware hankali ta bari kuma shari'a da yawa ta kan faɗi wani abu ka yi shiru ga abubuwa da an ce abin da shari'a ta faɗa ya abin da ta shiru a kansa ya ji da yawa akan abin da ta faɗa da yawa za ta faɗa muku mataki ƙarami wanda kowa da kowa zai iya ji dan kai ka aiki da hankalin ka mana kada aka gaya mataki ƙaramin da ina ko mataki babba kamar yanzu shari'a ta ce wala ta kullahu ma ukin ka a gaya wa iyaye sir ko Allah waje ko na gaji ka a gaya wa iyaye haka to sai aka samu wani mutum a ce ya mari iyayensa a uzubillahi alƙali ya tambaye shi kai me yasa ka mari iyayensa ce a dan naga Allah bai hana ba amma Allah ya hana ce musu tur amma to me alƙali zai ce masa to kai ba ka da hankali sai da Allah ya ce wala tanharhuma wala taqullahuma uffin ina kuma mari sai da Allah ya ce wala ta kullahu ma uku to kuma ina zancen mali to kaga in aka yi duba da irin wa'annan abubuwa na hankali Allah ya yabi wani annabi a cikin Qur'ani annabi ya ya ce ma shugaba wa sayyidan وحصورا ونبيا من الصالح to kai da Allah yake da annabi haya shi da ina kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake da annabi Isa tsani ne wajihan ai yana tsani ne wasila ne zuwa wajen Allah yana da karbuwan tsanin taka zuwa wajen Allah in Allah ya ga annabi ina kuma annabi Muhammad to da yawa shari'a za ta ta koya ma irin wannan sai kuma za ka yi ta hankalta wani abu to shi kenan to amma aka aiki da hankali in aka talaita su shari'i walakin na wajibu sai dai neman shari'i wajibi ne min ɗarikin nazari ta hanyar duba na hankali misilin zam'ani irin mai kishirwa za a taja ilal ma'i idan ya buƙaci ruwa wa illan ya ɗulubu halaka yanzu mu ce masa to a shari'a da wata ce dole sai ka fita ka je ka ne ko amma in baka nemi ruwan nan ba za ka halaka amma kuma shari'a ta ce kan ku jefa kanku cikin halaka to faɗalabu alayhi lazim yanzu neman ruwan nan a gare shi wajibi min ɗariƙin nazar ta hanyar duba wa ɗariƙin nazar ita ku hanyar duba fi haza a wannan ma kaddamna mu abinda muka gabatar da shi min kaunin nasu ta cewa mutane kuliku Allah ya halice su li ibadatin lahi ga bautan Allah wa tawajjihi da fuskanta ila al-hadaratul ilahiyyati zuwa halaran Allah bil iradi da kauda kai an kulli ma fi wahda duk abin da ba Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halittu mutum da aljanna sai dan su bauta mu anan din ma Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yace ya ani liya'budun liya'rifun dan kan dan wanda bai san Allah ba tabaraka wa ta'ala ya zai ya bauta masa kaga shi yanzu bautar ba wai bauta kawai mujarradin wannan dingure dingure kawai an gama ba a'a sai bautar masanin Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala kuma Abdullahi bin Abbas ayat Qur'ani ya bi Allah ya ce, Illa liya abudullah mukhlisina lahu wa ma umiru ba a hore su ba wannan bautar da kuka ji na hore ku ba wa ma umiru illa liya abudullah sai dan su bauta Allah mukhlisina suna ikhlas ma'arifa abinda ake cewa ikhlasi shau ya ce al ikhlasu tarkuka suwa karin ka wani Allah hatta nafsuka suwa har kai ma kanka wani ne sai ka ba kanka kai ma to kaga kuma in ka ba kanka kuma kuma kai bautar a kanka kai bautar a baya zidin gustani ya ce Allah ya zai yanzu wajen ka yace jefar da kanka ka zo eh kalli na saka wa ta'ala sakkan ka ka zo to sai kai ma a cikin bautar sai ka yadda kanka gaba daya kaga bautar daga Allah ne zuwa ga Allah Allah to sannan bauta ta a ikilasi to kaga Allah ya ce yanzu a yi bar ikilasi wa alimal muridu amma muridi ya san ma fi nafsi abin da yake cikin kansa yana tasabbubi daga shagala da shagalantarwa ko kuwa tasabbubi wato da sanyin gwiwa sakaci da rashin kokari rashin zabura cikin abu dukan mu muna da kasala muna da yawa muna son wani abubuwa sai ga ba mu da kuzarin da za mu tashi yi wannan abu kasala wato wata da da shagaltar da wani ma da ta talantar da wani ma ya za ga wani yaki aikin alheri kuma duk wanda suke tare da shi ya hana su aikin alheri to duk zuciya tana da wani anin nuhubi abu tazazura da in ka ji tasbihi to kishansa kuma in bi asi mutum ya zabura ya nuhubi da zabura ila alhadratul ilahiyyati zuwa alaran Allah wa alima ajazuhu muridi kuma ya san gajiyawarsa an muqawamati nafsi amsa yakin kansa zai iya ka kansa ba bima yuridu ga abin da yake so min ha kai gare ta min ad-dukul fil hadratil ilahiyati cikin shiga halalan Allah in muna mu kadai ba za mu iya wayan su ayyukan mu za amma in wani yana kallon ka ba wai dariya ba ko shehi na kallon ka ko dan kana cikin wani Allah ya ga ka samu nishadi da haka wazifa ta zama wajibi cikin jama'a cikin waye ka samu nishadi na bin Allah tabaraka wa ta'ala na daga zabura wa alima ajazu wa an muqawamat nafsi da zai ya kansa da ya san gajiyawarsa amsa ya kar kansa bima yuriduhu minha da abin da yake so a cikin ta min sukuni cikin ransa ka shiga fil hadarat al ilahiyyah cikin halaran Allah bi tawfiyatul huquqi ya cika wa Allah haƙoƙinsa wal adabi da ladab wa alima muridi ya san annahu yanda magana take la malja'a ba shi da wata mafaka lahu min Allah ba shi da wata mafaka da zai fake Allah ya kuya wa Allah ko ya fake wa Allah Allah ba zai iya ma hukuma ba wala manja ba shi da wata matsera in kama ma'anarsa in ya tsaya wa in ya tsaya tare da kansa da san ransa mutaji an ya bi hawahu zuwa san ransa mu'ridan an Allah ya kaulta kai ga Allah to zai fada halaka ke fa innahu shi muridi bi hadha nazar da wannan duba yajibu alayhi talabu shaykh al ya wajaba a gare shi ya nemi shehi cikakke wa hadha al-wujub wannan wajabci dinnan annazari na duban hankali amrun wabi'iyyu halitta ce ta ɗan adam Allah ya halitta kowane ɗan adam da hankalin da zai iya wannan tunani sai dai wani yana cikin baccin rafkana wani kuma amma kowa yana da wannan hankali wabi'iyyu tabi'iyyu wannan halitta ne nesa ne wannan halitta ce ta kowa da kowa nesa min da su shari'a ba nasi ne na shari'a ba shari'a ba ce komai akan haka ita dai shari'a abin da ce kawai ka cika wa Allah lamarin yanzu kuma ya rage wa mai hawa sama ani zai hau ya zai yi lift zai hau kaza idan na ce kawai ka hau amma ya za a ya za a yi kuma wannan kai kuma ba ka da hujja ka ce ba ka iya hawa ba to kaga yanzu dole ka samu tsamin da za ka hau in laysa bi nusus shar'i don babu a cikin nasoshin shari'a illa wujubu tawfiyat al-qiyam sai wajabcin cikawar tsayuwa bi hukukin lahi da haƙƙin Allah ta'ala zahiran wa batin zahiri da batin ala kulli fardin fardin a kowane mutum ɗai ɗai ɗai ɗai in ta ne ba daga dukkan bayi mata ne ko maza ne ko waye wannan haƙƙi yana kan wala uzura kuma ba karɓan wani hanzari da ahadin ga wani mutum ɗaya fitar ki zalika da yi wannan ba in da riki shaɗi wajen shari'a wala uzura lahu ba hanzari gare shi fi ga labatul hawa ya ce ai san rai ne ya rinjaye ni ba shi da wannan uzuri wa ajazihi ga gajiyawansa an muqawamati nafsi ya yaki kansa أليس بالشرع إلا وجوب ذلك باب أبن ليك في شريعة ذلك ويتفكها الله عز وتحريم ترك ذلك الوجوب ده حرمت برم wannan wajibi din wa tahrimu tarki zalika alwujubi da haramcin barin wannan wajibi din abin da zai jawo wa mutum al-iqabu azaba alai hukuba a gare shi haza ma kana fi shari'a wannan shi yake cikin shari'a wala shayka yajibu talabuhu babu wani shayi da ya wajabta a neme shi a shari'a illa shayka ta'alimi sai shayin da zai sanar da kai ibadoji shayin da zai sanar da kai yadda zaka yi alwala yadda zaka yi sallah yadda zaka yi wankan janaba yadda zaka yi zakka yadda zaka yi hajji shari'a dai da Allah ya dora ma yadda za a yi haƙoƙi yadda za a yi kitasi yadda za a yi hikimu wannan haida za a koya ma dinnan wannan shine shehin da ya zama wajibi a shari'a dan dole ne kai sallah sallah ba ta yiwa sai da Allah dole ne kai alwala alwala ba ta yiwa sai da tsarki dole ne kai tsarki dole ka san hukunce hukuncen waɗannan abubuwa wannan ne wajibin malamin da zai koya ma wannan amma ko ana din ma yanzu shauran ilimai kuma ana akwai shauran ilimai tarihi nawu waye wannan kuma ba wajibi ne amma kuma kai ai kana so ka same ka same shi wannan dan ka to kuma yanzu kai za ka duba ta ina da buƙatar kaza kaza a hankalinta in ka nema Allah yana amma dai ba wai wajibi bane to haka ma ta hawo ba wai wajibi bane neman shehin da zai abu amma kai ba za ka iya shiryar da kanka ba lallai sai da wannan shehi sai da wannan shehi wato talabu sheki sheka ta'alimi allazi ya'lamu kayfiyat al-umur shar'iyyati wanda zai san yanda ake lamurran shari'a a hannunsa allati talabu fi'luha wacce ake neman ya aikata ta min al-abdi daga bawa amran tsoro ne na Allah au na hayan ko hani ne wa fi'lan aikatawa ne wa tarkan ko bai haza sheku wannan shehi yajibu talabuhu ya wajaba neman sa ala kulli jahili halika dukkan wanda ya jahilci lamarin shari'a ita kuma lamarin shari'a ba a cewa a gani na a gani na kaza kaza ko ku ni dai ina zaton kaza ne a'a shari'a ta wuce haka sai dai an karanta kulli jahilin la ya sa'u ahadan ɗaya da ya mari yalwa ba tarkuhu ya ce ya bar sanin faradu aini da mai alam yake faɗa ko wa ya zuba alal mukallafi su imani sun ma ma'arifatu ma yi su gibu bi arzu aini ta akamin salatu wa kaza kaza to wannan yake wa ma wara a zalika duk abin da ba wannan ba mina shiyut na daga shekunai na shauran fannunuka kuma ta yalzamu tsallabu bai zama wajibi neman sa ba min ɗari ta wajen shari'a lakin sai dai ya jibu alabuhu ya wajaba neman sa min ɗarikin nazari ta hanyar hankali bi manzilatul maridi kai misalin mara lafiya ne allazi a azalatul illatu wanda rashin lafiyarsa ta gajiyar da shi ta gagarar da shi wa'ada da ya gajiya an dawa'i ga magani in kulle waje ta kowane fuska wan adamatis sihhatu kuma lafiya ta rasu gare shi fi haƙƙi cikin haƙƙin kana kulu sai mu ce da wannan mara lafiya in sha albaqa'u in ya so ya wanzu ala hadal marada a wannan cuta tafiya ta zalika ya zaman sa cikin rashin lafiyarsa wa in talaba al-khuruj in ya nemi fita kuma ila kamal istihaqi zuwa cikakkiyar lafiya kunna lahu sai mu ce masa yajibu alayka talabu tabib al-mahir ka ka nemi karfin likita allazi lahu ma'rifatun bil illati wanda ya san cutar wa asliha da asalin cutar wa bid dawa'il mutil laha da maganin da zai cire cutar kuma haka za ka zo wa likitan nan shi zai auna ka shi zai faɗi rashin lafiyanka kuma shi zai faɗi maganin to in dai mara lafiyan na yana da gaskiya wajen bin likitan nan duk abin da duk dokokin da likita ya kafa masa zai bi kuma duk abin da ya hana shi zai hannu duk abin da ya sa shi zai kuma zai dinga shan maganin nan a kan kari duk lokutan da likita ya ga yanzu yanzu mara lafiya zai warke amma in likita ya ce kaka ci gishiri ka je kama ki gishiri kaka ci kaza ka je ka to na zaka warke sai a je ka dinga ganin likitan bai iya ba nan ko kai ne daga abu to in ga likitan kwararre ne mara lafiyan kuma yana da gaskiya yanzu yanzu za ka ga mara lafiya ya warke mu ba da gidanku za ka kwaso magani ba ba ka za ka zo ka shiga can mu kawai kai ta a ban kafin a ban kaza na ji waje kaza yana ciwo kai ma ka iya likitanci da kanka wannan kila ka warke kila wani hadarin ya faru a'a zuwa za ka yi wa likitan shi likitan shi ya san me zai baka in ka faɗa ma cutar kawai ko ka ya san cutar to shi ya san me zai baka wa kaifiyatu tanawuli likitan nan zai gaya ma yadda ake shan maganin nan amma adadin maganin yace wannan ka sha uku ko ka sha biyu da safe biyu da rana biyu da yamma ko ɗaya safe ɗaya da daddare ko ɗaya kullum ko ka ɗaya ma duk sati in ka ce yanzu ɗan wannan mai jiki duk sati a ce zan kai wannan a yayi kaɗa Allah ya fara kullum zan dinga sha yanzu mutuwa za ta zo ko in ka raina kamar sa ko ka ko ya ce ma ka dinga shan waɗannan fato fato ɗin nan biyu safe biyu rana biyu la'asar biyu da dare ka ce na ya yawa me ma'anar wannan kaza kaza in da dai likita ya shirya haka za ka ga abu to wa kaifi amma adadin adadin maganin wa kaifan da yanda za a dinga sha wa wakatan wani za a ce wa kaifan yanda za a dinga sha wani za a ce da ruwa za ka sha wani ko tsoka za ka dinga yi eh ko ba ruwa za ka zuwa masa ba tsoka za ka dinga yi to kaga wani kuma cusawa ta waje kaza za ka yi ke gashi na wa wakatan da lokaci wani kwana ɗaiɗai wani kwana biyu wani kaza wa halan daga halin da za ka zama kakka ci kaza kakka yi wasala wannan magana shehu islami ta ƙare min hudu lafzihi daga wajen shehu islami da lafazin sa wa amma sifatuhu to kuma an ban magana shi wa amma sifatuhu amma sifar shehi faqad qala sharishi imam sharishi ya ce fi anwarus sara'il a cikin littafin sa hasken zuciya hasken badi وللشيخ آيات إذا لم تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يسري إذا لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فافرد به بجدى البحر فأقرب أهوال القليل إلى الردى إذا لم يكن منه الطبيب على كبري وإن كان إلا أنه غير جامع بوصفهما جمعا على أكمل الأمر وآياته ألا يميل إلى هوى فدنياه في أي وأخراه في نشريك wani sheki ayatu shehi yana da ayoyin da za ka gane shi da shi a kawai za a je a rungumi kowa a ce shi ne shehi ba kuma shehu dan zai mana bayani yanzu zai mana bayanin shehin tarbiyya da shehin yanzu wannan shehi duk da aka faɗa shehin tarbiyya ne ma'ana shehin da zai rere ka ka zama mutumin kirki ka zama mai halin kirki wanda zai baka ɗariƙa ya baka abu iyana amma kuma shehu zai faɗi shehi wafili shehi wanda ya tarbiya kuma da tarbiyan ta ba wannan zai to amma wannan sufafin duk ya haɗin su biyan ma duk suna da cikakke abu shehin da zai sa ka zama mutumin kirki lalle ha ganshi mutumin kirki lalle ha ganshi mutumin kirki shi kansa duk abin da yake horo da shi ya ɗabi'antu da wannan ba kullum yana cikin ɗan bashariya kai ta bin sa ai an ce ka je shi ba a duk za ku afka zuwa wuta to haka ma shi ma shirin tarbiyya din lalle ya zama mutumin kirki to kuma ya zama yana da wani ƙari yana da ma'arifa kuma akan na wancan to shi kuma shi ne zai iya tarbiyyantar da to shehi yana da ayoyi izalan ta kullahu shehi yana da alamomi ma'ana shine ayoyi kuma wannan kowa ya saurara ya ji kan mutum ya je ya bi hauma hauma ya ce ai an ce mu shehi da haka muke idza lam takul lahu in dai naga shehin nan bashi da wannan alamomi kama huwa illa fi layalil hawaya ba kowa bane sai mai tafiya a cikin daren san ran layalil hawa daren san ran idza lam yakun ilmun ladayhi bi zahiri in shehin nan bashi da ilimin zahiri dan bashi da ilimin zahiri wala baɗinin bashi da ilimin baɗi in bashi da ilimin zahiri in ka bi shi akan ya tarbiyyantar da kai a zahirin ka to ai rikici ya faru kenan ba shi da ilimin zahiri a baya zai bustan ya ji labarin radiyallahu anhu ya ji labarin wani wali ana maganar sa ne tashan walita yace bari mu je mu ga wannan bawan Allah sun zo suna zaune gaban su shikenan kuma bawan Allah aka yi kaki sai aka dubi gabas aka kwafa masa a baya zai ce kai kai kai mu tashi wanda ba shi da ladabin zahiri shari'a ta hana a yi gabas kaki bare kuma masallaci kazani ne ma ba shi da ilimin zahiri ina za a ji shi a ce kuma ana neman ilimin ana neman tsarkin baɗi a wannan ka abi shi to da haka za ga waɗansu wauta da abubuwa mutum ya ta wauta da abubuwa kuma so yake tarbiyyantar da wani zama yadda ka ga dama duk wanda ya ji ga shi na haka zai zama Allah ya mana mai to ka gani idan lam yakun ilmin ladayhi bi zahirin ba shi da ilimi da zahiri wala batin in kuma wanda za a bi ne wanda a koyi zahirin kuma a koyi ilimin tarbiyya to idan ba shi da ilimin baɗini a burub da yi da bahari da kike ya fashi a zurfin teku to ya fashi a zurfin teku to ka gani to in shehi ba shi da zahiri amma kuma alhamdulillah yana da baɗini kai dama baɗini kake so wannan da ɗan sauki sauki da yawa mu ɗan ɗariƙa mukan yi istilahi suka ga shehi bai san ma wani abu na zahiri ba bai cika da shari'a da yawa ba ko wannan ilimai na zahiri da yawa amma amma mutumin kirki ne bawan Allah ne yana da ladabi ya tarbiyantu ya san ma'arifa a an mukaddamantar da shi to sai mu ce da wannan shehi sai mu dubu ƙatan malama wanda duk ba shi da waɗannan abubuwa ma yadda su ma kula shi wannan istilahin ne saboda yawa za ga wani malamin ba shi da halin kirki ana cewa ma wai ka ka ji maganan malam kakka ga aikin sai haka ake taho wai ka ji maganan malam kakka ba aikin kamar maganan malam din daban aikin sa daban to kuma ilan hakan yanzu ka duba wayannan yan hayaniya na zamani masu da awai ilimi da hayaniya in dai dan ilimin ne to ai ka bi kowanne amma kai ka yadda ka bi wani ko ka ga yana kakin karatu halinsa ba shi da kyau halinsa ba shi da kyau ba shi da imani ba shi da kula damfara da kaza kaza ana za ka da haka wa'azi yayi yawa amma amfani da wa'azin ya zama kaza mutum yana wa'azi mutane suna wai kaje shi zai ce kaza kaza shi da ya cinye mana kaza yar da kanmu duk da aka kawo ya danne ya kai gida kaje shi zai ce abu Allah kakka kwana makocinka yana da yunwa kaga ni mutane ba su yanzu wannan kayan ta shi da shi to amma in ko ba shi da in yana da ilimi ba shi sai a ji shi amma wannan la ce shi kuma ma ba shi da ilimin baɗinin ma ba bai tarbiya ba ma fata ba to ne zai sanar da kai ha wannan sai dai in an muƙaddamantar da shi ba da ɗari a kaza kaza gaban shan ya ne kare to ne kare da sai kama gaban ne zai kama gaban amma in tarbiya kuma faida ne ai shau ya ce mutum ba zai zama ma kan karamin mabiyin sa ba sai yayi tarbiya wannan kallon sa ma kai to in shehi ba shi da ilimin zahiri ba shi da ilimin baɗi to je ka shi teku kawai a ƙarabu a hawalin adili mafi kusan halin mara lafiya in yabo wannan ilar rata halaka zai halaka zai in ka in ka zo wajen likitan da bai san bai san ma yan wato magunguna na test aid ba bare ya ma bare kuma ya tiyata amma duk da haka ya kawo ƙayace zai ma tiyata ai mutum a yanzu yanzu za a yi ta ko idza lam yakun minhu tabibu ala al-kibri in ne kitan nasa ba shi da kwarewa yanzu yanzu mara lafiya zai halaka wa in kana illa annahu ghayra zani in ko gashi a'a ya dan san ilimin zahirin ya san na baɗi sai dai bai tara su duka ba yiwa sai ma bai tara su kofin su ba jam'a tarawa ala akmal al'amri a bisa cikakken lamari ba wani kafetaccen mai ilimin zahiri ba ne to kuma ya san na ba kila ya san na batinin amma bai san na zahirin da yawa ba kila kuma bai duk gaba ɗayan su ma bai haɗa su kaza kaza ba to zai iya zama shehi amma kuma ya sanar iya ƙarfinsa kuma ya gaya wa almajirin nan gaskiya iya ƙarfi na kenan iya mumbumin ta ga rafiyallahu ta'ala an shehu lamin ya haɗa mu da ita amma sai da muka yanzu zai to yanzu dai kam ka shanye abin da ke waje na ni ma zo in kai ka wajen ciwa gaba ta zo in kai ka to yanzu shehu zai kakkabu fatin da shi ka yi kaza kaza ko ba shi da komai a ni ma za a canja to in bai tara waɗannan abubuwa duka ba wa ayatuhu ga alama ko bai tara ilman duka ba to ga wata alama ya zama wannan ku dole ya tara wannan ko bai tara ilman duka ba Allah ya nila ila hawa kar ka ga yana bin san rai kar ya zama dan bin san rai Allah ya nila ko rai ko wannan sanan yake mutumin kirki ko bai bin san rai wannan ba karatu bane ko zai iya gane wannan kar ka ga yana bin san rai a duniyahu fi ɗayyin a ga duniyarsa kullum a cikin naɗe ta yake bai damu da ita ba kullum lahira yake nuna mutane Allah yake nuna ba san duniya wanda in ka kusa da yake ta tara duniya ko kai ta san duniya ka a'a ba wannan ba wannan ba shehi ba ne fa duniyahu fi ɗayyin wa ukurahu fi nashri lahirarsa kuma buɗe naɗe shimfiɗa ta yake kullum yana nuna muku lahira kullum yana nuna muku lahira duniya gaba ɗaya sai da ta ba shehu ibrahim kuɗi radiyallahu anhu kamar da kullum muke haɗa amma shehu har ya koma zuwa ga Allah nisabin zakka da taɓa hawa kansa nisabin zakka duk wannan kuɗin da duniya take ba shi nisabin zakka da taɓa hawa kansa radiyallahu ta'ala anhu ba shi da kuɗi a banki ba shi da kuɗi a bankaɗe radiyallahu ta'ala anhu ba shi nisabin zakka da taɓa hawa kansa sai da yana so ya cika farilla ya ebi nisabin zakka ya ba wa kabiru kai ya ce ya je ya koyi duk yanda zai iya kawo masa kai ya bashi dama da kabiru kai ya ji ana neman sa ya san wannan nisabin za a kwaci sai ya gudu har sai da shekara ta zagayo sannan shehu ya fitar da zakka ya sadakar da nisabin da ba sannan shehu ya sa larabawa su rike mar raƙumi guda biyar a cikin raƙuman domin aka ba da shek ya faɗa sai da shekara ta zagayo sannan shehu ya yi zakkar akuya sannan shehu ya sadakar da raƙuman guda biyar sannan shehu ya ta an ajiye masa shanu a cikin shanunsa a shekara guda talatin misali kenan sai da shekara ta yi sannan shehu ya zarta sannan ya fadar kan ɗauko kaɗan su ƴan gidajensa da su guda hudu ba shi kansa ya faɗa kusuri madina shamu kosu wa ɗaibat wa kaula ku ƙatta haya da zikirin lazikan gidaggajina madina ga madina ga gidan shehu nan kowa ya gani ga ɗan ɗaki da ɗakunan mata komai sai gidajen yara da ko abu nan dai gidan shehu dai kowa ya gani dai gashi nan nan inda dai yake tare da hausawa da yarabawa da waye dinna yake akwai ɗakin sulemani in ka gangaro daga ɗakin shehu ɗakin da ke kallon ka sunansa ɗakin sulemani wani bai rabe ne bawan allah she ya rasu rahmatullahi alaihi har shehu ya akademi shehu da shehu ya aura ma ana ce na sulemani kullum a cikin gaba wani abu yake a ɗaki hayaki ya ta fitowa yana shiga ɗakin shehu har shehu ya ce a cuta ajalinsa hayakin sulemani ne wani amma da ke ɗau kayanka kai kaza kaza ba ko a sake wa yaran sulemani wani zubin in shehu yana jin jazabar zikiri yaran sulemani wani zubin zai karkato shi shehu ya zai dinga zikiri da su a cikin ɗaki suna nan su bai da su ne da su mahaifiyarsu da yake ya kasa ce sun zauna a can kaula amma akwai wanda aka zo da shi ibadan din aka zaunar da shi ta suleiman to wani ma baki da yawa kistoshin baki shehu yana saukar da ba in ka dan shiga can ciki to nan nan shine cikin nan falon sa ko in ka shiga ga ɗakin Musa Gana da ake cewa ko ɗakin Kazimai Ishaqa da waye galibi dan Gana din nan kaza sai dai in ka shiga cikin falo wannan falon dai inda gadon nan yake da komai nan duk ba kowaye na ake gana da shi radiyallahu ta'ala an kowaye can cikin ɗakin wanka shi gaban da farantan abinci farantan shau ya iya haɗa abinci da kullum abincin baki in dai ka ce assalamu alaikum mai dare sai ya fito ma da abinci in larabawa ne shi zai dama nono ya iya dama madara ya sa mata ƙaro ɗin nan da suke yi ya iya yin zire ya ba su ya komai dan dai abu wani ya ce ko shehu ba shi da karama ni dai na san kajin da yake fitowa da su karama sun fi karfin nasiya gaskiya ne akwai karama amma kauye kauyuka ake bi ana siyo wa shehu kajin kauyukan gabaki da radiyallahu ta'ala to haka kayansa ko wani sabo ya zo an ba da wani ko wani sabo yan kayan suna na ragowa yan rawan nuka da waye duk wanda ya rasu haka za a ɗauka. har yau komai na shehu a hannun kadima yake zamanin shehu abdullahi a hannun wani ibrahim maradi ɗakin gaba ɗaya ko ɗan shehu ya zo sai ya buɗe masa wata rana muna zaune a bakin kofar ɗakin shehu muna hira da daddare sai ga sai da aisha radiyallahu ta'ala an awar zaha wa annabiha an ta zo shiga sai ta tsaya ta ce ku gode wa Allah kun ga shehu ibrahim ba irin shauran iyaye ba ne kanan ma za ku fara tunani akan haka kowane uba kowane uba ko yana da rai ko ya mutu in ka duba ɗakinsa a hannun 'ya'yansa yake ko a hannun waɗansu ce ma za a yi hannun ɗaki ne mai girma ɗakin ma ba ko kaza kaza ta ce sai shehu sai dai wanda ya hali irin na shehu ku ga yanzu ku a hannun ku ma ɗaki komai girman ɗan shehu in ya zo sai ko kalifa ne ya shiga kun buɗe masa in aka ce mai mukulli baya nan shi ne ya dai hakura ya koma shehu abdullahi ya sa doka duk ɗan shehun da ya je ya ce dole sai an buɗe makofa a zo a gaya masa yana jira kuma ko tsinke kan wani ya je ce dan yana ɗan shehu ko dan waye zai ɗauka ba ba wannan radiyallahu ta'ala an to kun ga haka shehu radiyallahu ta'ala an masallacin da shi ne babban ofis din faila gaba ɗaya sai ya dinga sallah in ya rasu ma ƴaƴansa ma su dinga sallah in wani da tsana tsana da tsana da tsana kalifancin da shi ne babban inda shehun yake shehun duniya ana ganin duniya ta ka amma kalifancin ma sai ya bi alifi ya ci gaba wannan shi ne duniya ba a gaban shehu take ba radiyallahu ta'ala ko ya zo ya ga wajen masallaci dai gashi nan shi yake gina an ce za a gina ɗakin sai ce ina so ku nuna min ɗakin annabi Muhammad sai babu yace sai ne aka ce sai masallaci to ku bari mu ma mu gina masallaci ɗaki banza ne wata rana dole ya zama babu amma masallaci kullum aka zo gashi shine ɗakin Allah sai ka to shehi ya zama haka wanda zai ta nuna ma lahira bai lahira bai lahira lahira bai ba wanda in ka zauna da shi kai san duniya bai kaza kaza to shi kenan ila aikir kalamihi zuwa ƙarshen maganar sa unzirul anwara أدوب الأنوار وقال شيخنا شيخنا رضي الله عنه ووسيلتنا آمنوا إلى ربنا تو هذا مدينة في شم ينا رجلاء شم شم سوتا أكباو شيخ مل وجن أكو tun daga an ka tsallaka titin jirgi a da yanzu kuma an yi titi bayan gidan Shehu Ahmad Jan daga nan za ka shiga Sham a nan Shehu ya masallacin Idi ya yi makarantar ma'ahad kuma Shehu ya yanyanka wa yaransa filaye ya yanka wa yaran saboda kyauta aka ba shi mul uku ne yan hukuma ma ta kwashi wani duka shi na shehu ya babba wa yan suma radiyallahu ta'ala an to sham kenan sai yana da gida a sham akwai wata balarabiya a ciki babar muhammadul mustafa shehu ya taba haifanta muhammadul mustafa amma ya rasu ya rasu to babar muhammadul mustafa tana nan sham sai kaulaha kaulaha gidan gado ne kuwa kafin ma a gina shi sai da aka yi bala'i sai da shehu ya tura aka ce ka turo ma aukatan ka hausa din nan shehu ya zo madina cikin su ya ce hausawa ku je kaula a nuna muku inda gadi na yake su gina shi maza maza nan da nan hausawa suka ce sun tarar kaula yan sariman sun fito da cibiyoyi da makamai da waye in ba haushe ya ihu sai ya buga wuka a cikinsa a ga wuka ta na rikici aka ce waɗannan ba mutane ba ne ba mutane ba ne a ga ba haushe yana cin kwalba kuma haka bahaushe zai daki gini da ka a ga gini ya rushe wannan kaskon da ake yi rufi da shi a ga ya zuwa ba rayu ɓaɓaɓa amma ya karkaɗe ya shiga suka ce wallahi nan ba mutane ba mutane ba ne haka aka yi wannan rigima ta kaula to sai ɗaban ya sai ɗaban ya sai ma gidan alhaji abdullahi ba gidansa ba gidan gado sai kosu ma ba gidansa ba ba ma shi da ɗaki ma ko ɗakin shehun da ake cewa ɗakin babansu sai ɗakin babar sai da aisha su zanka sai ɗakin hausawa wanda ya rushe sai su shan rabiyallah haka sai gonaki sai wannan duk kuma tarayya ne cikin komai rabiyallah motoci js tana nan js tana nan har yau tura ma suna sa a ba su ambata daidan tarihi saboda tun wajen taci wani abu take da abubuwa haka shehu yake radiyallahu ta'ala an zuhudi irin nasa ba taba gani ba wa qala shaykhuna shaykhun ya faɗa wa wasilatuna tsanin ila rabbina zuwa ubangijin mu al-qutubul maktum kudubi abun boye wa daraja wal katimul muhammadi cikamako na muhammadi al-ma'lumu sananne kamar cikin jawahirul ma'ani kamar da zo cikin jawahirul ma'ani ma nasu ga nasu ta amma hakikatu shekin wasili to yanzu wancan da muka faɗa shehin da zai koya ma ladabi da koya ma abu za ka iya bin wani shehi ko ba ko ba wasili ba ko ba arifi ba amma dai gejinsa kawai dan dai ya koya ma ta suna dai zuhudu da abubuwa da kaza kaza amma ba zai kai ka wajen Allah ba ya dai ya kai ka wani ta karama amma kuma shehi na zamanin faila arifi wasili wanda zai mai da kai arifi to kuma ga suka su shehu zamanin radiyallahu ta'ala anhu mutum ya karbi ɗariƙa zai iya zama ba shi da shehu ko wanda ya bashi ma dan ba shi bane shehu tijani ya bashi radiyallahu ta'ala an shehu tijani abul abbas ya bashi sai ya kama gaban sa kowa ya abuwa sai dai wanda ya tarbiya dole a dinga renansa a dinga kuma dole a sauke shi ya dawo baka'i ya kuma wannan dole ya zama yana tare da wani shehu saboda shehin da zai dinga nuna mar hanya ya dinga nuna mar to shehu tijani yake cewa wasila tina to kuma duk in ka zo wajen karɓar ɗariƙa ma kai shehu tijani a ran haka in ka zo wajen karɓar tarbiyyar ma da bai shehu ibrahim ne radiyallahu anhu kowa dai wakilan sa ne duk gaba ki da wa qala shaykhuna shehu mu ya faɗa wa wasilatuna tsamin ila rabbina zuwa ubangiji al-qutub al-makatum qutubi abun boye wa daraja al-fatim al-muhammad al-ma'lum cikamako na walita muhammadiyya sananne kama fi jawahirul ma'ani kamar da yazo cikin jawahirul ma'ani ma na su da yanda yake amma hakikatu shekil wasili amma hakikan shehi sadadde wanda shi kansa arifi ne kuma yana da izinin ya tarbiyantar da wani fa huwa allazi ruta allahu jami'ul huji shine shehin da aka dauke masa dukkan hijab dukkan hijabai shehin da aka dauke masa dukkan hijabai an kamalin nazari a bisa cikar duba ilal hadarat ilahiyati zuwa halaran Allah yana cikar kallo zuwa halaran Allah nazaran duba ainiyan na ido ya kai irin duban da aka yi daren Isra'il ainiyan wata hakika yayi tarbiya da tarbiya ta hakuki tarbiya yakiniyan na imani ne yakini ilmul yakini ainul yakini hakul yakini dama hakul yakini fa nuzulun min hami sai ka sauka cikin ruwan zafin wa ta saliyatu jahim sai ka kone da wutar inna hadha la huwa haqqul yaqin sai ka kone cikin wutar sai ka zama babu ka istilami ka narke ta kare cikin Allah to sannan ka sa yaqiniyan ne yaqini fa innal amra shi farkon lamarin awwaluhu muhadaratu farkon ta tattaunawa ce me ma'ana in suka yi suka ce muhadara tattaunawa ba irin wannan muhadara ta yan zahiri a tattauna su ne a'a wa mu'ala'atul haqaiqi shine kallon haqiqoci min wara'i sitirin kafifi ta bayan hijabi mai sauri kana ka san dai wasu wasiloli ne su kaza kaza ne haqiqoci amma ta bayan hijabi mai sauri ka san dai wani abu ne nan dai amma dai ba dai yanda kuma ran da aka yaye ma hijabi ba ka san dai sirri sirri ne wani tare da wa'yansu ya sha sirri sirri kaza kaza kaza eh ai abdul zaki suna kaza to me kenan kace ya sirri ne amma ta bayan hijabi mai kauri Allah ya yi mana to wannan yanzu an soma muhadara da shi an soma muhadara in ya in ya samu ya rufe hannunsa aka ci gaba da tafiya to shi kenan za a je inda ake ai kuma wa hum qala atlaqaitu min wara'i sitrin kafi thumma mukashafat sannan yayi hijabi ya in su ba suka ce yayi hijabi ya suke nufi wa hum qala atlaqaitu shine ganin haqaitu min wara'i sitrin raqiqin ta bayan hijabi siriri hijabin ba shi da kauri yana ganin su yanzu ba hijabi da yawa ya san dai إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أن الله ne kan hannu duk da yana duk da suna ganin hannun Muhammad ne sallallahu alaihi amma dai imani dai nan da ya dace da Allah yanzu dai a su za su girmama wannan hannu su kan ba irin hannun kowa ba ne kaga yanzu sirri ya ƙara matsowa kusa dan sun fara ganin haƙa'i yanzu ɗan hijabun ɗan rarrauna ne summa mushahadatu sannan mushahada gani guru wa huwa tajalli in suna suka ce mushahada yayi shuhudi wa huwa tajalli al shine haqa'iq su bayyana bila hijabin ba hijabi lakin ma'a khususiyati tare da khususiyya su ne kaza ba kaza ba ko waje kaza ba kaza ba hmm? ko su daban wanda ba su ba daban su siya ne yanzu hijabin af'alu eh, hijabin sifatu kaza to sun ba mu'ayyana su sannan gani kuruku wa mutala atil haqa'iq shine ka ji haqa'iqun nan bila hijabi ba hijabi wala khususiyat ba wata khususiya ma wala baqa'il lil ghairi ba wanda ya wanzu eh? wal ghairiyatu babu wani babu wata ainan kaga abun kuruku wa asaran da gurbin su ma kowa mukamin saki shine mukamin nikewa sai ka nike kowa nikewa nike nike nike nike wal mahaki kuma an nike ma a share garin shafe shafe eh wadakki a dandake a sa a turmi takku takku wadakki a sa a turmi a kwankwasa a kwankwasa wa fana'il fana'i sai ka kai fana'il fana karewan ma a kare masa karewan ma a kare masa kin kai fana'i cikin af'alu har ka zo kai fana'i cikin sifatu haka zo kai fana'i cikin zati kuma to kuna ne hayatu ashabi kasmi ashabu kuna ne hayatul akabi nan manya suka kare kuma huna bidayatu ashabu kasmi tijani to nan ashabu kasmi tijani za su fara kuma فليس في هذا باب أتكين وانا إلا معاينة الحق إيغان حق في الحق تكين حق للحق ده حق في الحق ده حق حق كون يلا حق كون فلن يلقى إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول ولا ثم غائب فلن يلقى بعض اللي يرزق إلا الله شيء الله لا شيء غيره ولا أبو وننسى فما ثم موصول با وني وندي يتادم ما ولا ثم غائب با وني وندي عكرم waye ya sanin waye ya jahilta to duk babu ke yanzu fatahin farko ya faru kenan nan ma'anarsa fatahin farko yanzu ta samu kadafin farko ana'ul awwal ya samu to to nan ne karshen dukkan manya amma kuma nan ne farkon sahabban shehu shidan sun mahayatu sannan kuma ayyubi ya shiga rayuwa me ma'anar rayuwa kuma in sufaye suka ce ai ya rayu yanzu وهي تمييز المراتب شيء بمبنشي مرتبوبي كما yanzu kuma ashabu katin jan za su taho kuma yanzu su haɗu da sifa ɗin su haɗu da ismi kuma su haɗu da zaci kuma su bambance martabobi haƙa'iku daban mazahiru daban hadaratu daban nisabu daban da'iratul ihadatu daban yaya kuma yanzu za su tamizi duk gaba ki daya har su je fardaniya har su je kaza duk waɗannan makamai cikin ma'arifa ne ba wai wani abu ne ko da wudai ko da jaye-jaye za a kai da irin na yan shirme sun mal hayatu wa hiya tamyizul maratib shine mayyaze mutum ya zama yana da maizi mayyaze martabobi bi ma'arifati jami'u khususiyati hayatan keɓance keɓancen kowace halara da matsayinta wa muqtadiyati hada abin da ta kunta wala wazimi hada lazimanta وما تستحق إذا أبن تتنشنت من كل شيء نقونا عب ومن أي حضارة فسوى أو حضاراتك كل مرتبة منها قوة مرتبة لإتا ولما تجد ما وجدت أكثانيتا وماذا يراد منها ما أكي نتي لإتا صفة ما معناتها كما ما أكي نتي لإتا كما يا اسمي ما معناتها كما ما أكي نتي لإتا كما يا ذاتي ما معناتها كذا عضلاتي أبداتي كذا كذا أزل أزل كذا da abu wa ma ya guli ya lamarin ta zai gama ina ne iya inda an zo to shikenan ya ahala ya zunuba la maqamala kun farju yan yan madina ba ku da wajen zama a nan ba a koma mutanen madina a koma radiyallahu anku ko sallallahu alaihi ya ahala ya zunuba la maqamala kun in ahli ya zunuba suka zo hadaratin zata ai la maqamala kun ko arju to ta ina za su zo ya uli ilaiha amra ko muqamu ihadatil abdi wannan shine muqamun دائرة الإحادة دائرة الإحادة تأثرار كما أعرف شنو مقام كيوية ورباوة بعينه بعينه وإذا أمزل لك تجنك وأنا جاء تجنك أكي دقا باكي يا ومعرفته ده سنن باوة بجميع أسراره ده دكا أسرارا ولله في خلقه شؤون أن آدم دلنا Allah bai taimaka khalifa a banza ba Allah ya san abin da ya zuba a cikin sa cikin dan adam tamrihi mu'adina fil afaq wa fi anfus da cikin kan haka da ko ina kai din nan wani daji ne a cikinka wanda za ka yi ta'ab ta haka man arafa nafsahu arafa rabba to kuma yuradimu wa ma ya'ulu amra huwa maqamu hadath al-ardi بعينه ومعرفته بجميع أسراره وخصوصياته كيفاً كيفاً تنسى ومعرفته بكم باوة ما هي الحضرة الإلهية وميتيش حضرة الله منين ألوهية تكون أن الدمى وما هي عليه من حلبة سكدة شيء من العظمة ندق اسم والجلال ده جلالا ليه ليه معنى عسكرة الأسماء خلقة اسم ما ضد رائع شنو العظمة ها ليه معنى الجلال جلالا جلال رسول الله حيرة في الدنيا والنقوط الآلية ما معنى الصفة على رابطة ما معنى والكمال ما معنى كمالا كما شكا حضرت الذات حضرت بطون البطون غيب الغيب ما معنى الوانا معرفة ذوقية سيكا أظن practical ka ɗanɗana ba wai kawai ka je ka karanta littafan sufaye ba sufaye sun hana ka karanta littafin su idan ba ka san wannan littafan sufaye manual yanzu in ka sai waya duk waya da ka siya ko rediyo duk wani abu da bature ya galibi inda mai muhimmanci ne za ga wani littafi a ciki wannan littafin wai yana gaya ma yanda za ka yi da abu yanzu ka je ka ɗau littafin ba ka da rediyon da za ka da shi ka ga rikici ya faru in ka je ka ɗau littafin waya kamata kan kamata kai ko baka da waya da za ka yi da shi ta an baka da littafin kana da waya ai shi kenan za a koya ma faratika to ya kasan wannan abin ma'arifatan zauqiyatan wa muayanatan gani yaqiniyatan na yaqini sahibu hadhihi al-martabati ma abocin wannan matsayi huwa allazi tashaqqu ilayhi al-mahamih shi ake ceto daji a zo wajen fi talabi cikin neman lakin sai dai ma'a hazi tare da wannan abu da ya sai duka ma'a hazihi sifat tare da wannan sifa ta fiye kamalin izini yana cika izini izinin haƙƙi yana cika izini daga Allah subhanahu izinan izini kwasan keɓantacce da shi fi hidayata abibi cikin Allah ya sakan masa ya shiri bayinsa wa tawallihi alayhi Allah ya tsora shi kan bayinsa fi irshadi ya shigar da su ila al-hadarati ilahiyyati ya kai su ala Allah illa hadara Allah ya yi mashi jaji ta yanda ya so ya sanar da shi haka imma wani shehi wanda ya san ya samu wannan duk gaba ɗaya ko wanda ya kera shi ya kaddamar da shi ya kaddamar da shi ba haka kawai shehi ya ganka akan hanya dan dai ka zama almajirin ka ba ko dan ka ga bai san me matsayin ka ba bai san me abin ka yace duk ya fito Roma ijazozin sa duk abin da Shehu Ibrahim ya ma na baka ne ya baka ya baka banza ya baka banza shi ba dan Shehu ya san ko ya kai wannan abu ko ya ce shi ba zai ba shi radiyallahu ta'ala haka ake yi ba sannan ka zo ka ga mutum ne da iya gona noma ba da iya kuma ba ce ka ba shi gona a kila ya dai siya sai dai abu sai dai ma ya gaci ma mukaddamancin mulki ne sai ma ya ta fanka ma ya ta tara kuɗin almajiran shehu tijani da mukaddamancin kuma ya cuta sai da mukaddamancin duk wannan ne duk ba haka bane mukaddamanci a'a siyasa ce ka san mutum ya iya wannan siyasa yanzu ka danka ma wuka siyasa ko an ba shi in ji Allah ya ba shi ba ba ba shi ba in kuma Allah ya ba shi ana so da ya samu na zahiri ko kuma shi ke an fi son haka to wannan yana da cikakken izini daga Allah mai izini ya ma izini wani ya bani shi kuma daga wani ka za ka ba yanzu alhamdulillah suna da kaggamanci daga shi Abdullahi Rabbi kawai don san faɗar mutum ya faɗa kansa ba haka ba nan karatu ya ƙara ina da mukaddamanci daga shehu abdullahi duk da mawkufi ne akwai iya matsayinsa to amma mawkufin shehu abdullahi ya fi idlaqin kowa ya mu a wajen mu radiyallahu ta'ala an to amma kuma muna aiki da na shehu zan dan shehu alhaji shi fa idlaqi radiyallahu an shi kuma abin da ya sa yana da wata gadin matsayi yana da wani minna akan bai ba mu wannan ijazan ba sai da ya san ya kera sai da ya kera ya daka a turmi ya murza ya san lallai ya a sane to wannan abu da nema a iya to wannan shine mai amfani mutum ya daka a turmi ya kera ya san me ya ajiye nan ko Allah ya tambaye shi ya san hujjar da zai ba Allah tabaraka wa ta'ala bara kawai irin wannan mukaddamanci ne yanzu na hayaniya na na abu ba haka ba haka ba haka ba yana da cikakken izini min Allah daga Allah فهذا wannan هو الشيء شيء شيء الذي يستحق أن يطلب wanda ya cancanta a neme shi هو المراد بقوله صلى الله عليه شيء أبو النبي ده فقل منظم الله لأبي جحيفة كأبي جحيفة أبي جحيفة daga cikin sahabbai shi ma wani goga ne shi ma wani goga ne ya fi inda ake so aka manzo Allah yake ce masa talil ulama ka tambayi malamai in lamari ne na shari'a ko na wani ilimi na ilimi ko na ilimin zahiri tambayi malamai Abu Jahal haka in abu ne na malamai kaka ce kuma zaka tambayi majiji wannan amma tambayi malamai shi ne hukuncin kaza kaza kuma ya ce to ai ka halaka kaza kaza kaza kaza ko ka tambayi malaman kowane fanni malaman fizi malaman kaza malaman kowanne ka tambayi kowanne mai haƙƙi ka ba shi haƙƙi wakali amma da ka tambaye su an gama a magabanka dama an ce wai ka ji aikin ka ji maganar malam kaka ga aikin a'udhu billahi wannan ba faɗa Allah da annabi ba amma yau malaman ne suka zama haka aikin su ya saba wa karatu to wa khalifil hukama in za ka yi zama in za ka yi cakuɗe ɗaya ne aka yi harka kuɗi harka da mai hikima an ce aiki mai hikima kaka yi mawa wasiya kaka ce irin kaza ni dai ga abu kaza nake so shi kuma yana da hikima kuma an ba a samu kuma ya kaɗa wata dabara dai da za a yi da abubuwa kana jin yunwa ka aiki ne mai hikima wa ka ce gurasa kawai za a je ka siyo min gurasa in ya je ya ga ba gurasa duk da ɗan abinci kuma sai ya dawo in ga to ba wani abu to dai kuma kina kafin ya koma duk sun tashi kuma ga wani ka gani dai ya duba ya ga to ai ya ce yunwa yake kuma dai kuwa to ba gurasa ta Allah kana an samu wani abu mai kanda wallahi na je ba gurasa amma dai aikin da yunwa kake ji da kan wani abu mai daɗi a cikin Allah kana da hikima ka kawo shi ko to aiki mai hikima kakkai mai wasiya wa kalidul hukama ka yi kurɗa da masu hikima ko masu sanin magunguna ko masu sanin hikimomi dai ga shi nan dai duka ya hurɗa da su ka yi hurɗa da su wanda ba za ka halaka ba sun san duniya sun san kan duniya ko ta siyasa ko ta sun san komai wannan ya hurɗa da su su kuma washabul kubara in za ka zama almajiri kuma zama almajirin babba washabul kubara ka abokanci kuma manya na halara kubara وصاحب هذه المرتبة ما أبوتون أن مرتبة هو المؤبر شيء أكي فسر شيء بالخبير تبطا domin wanda ya zo ya fatayin farko ma gaba shau ya ce na askaru na fitan fanta fa asgaru a tuba'i bari hun mina shirki ko fa asgaru a tuba'i kunila fana ɗan ƙanƙanin mabiyina ba shi ba shirka ɗan ƙanƙanin mabiyina ya samu arewa a cikin alaran Allah wannan wanda ya zo nan to har kuma daga asgaru ta zama sagiri kuma ka zama kabiru ka zama akbar wa hawa tauhidul kirani ni shi ma shi da sanin Allah mai to ma abocin wannan martaba huwa al-mu'abbaru an bil kabir wa mata ma asara al-murid ala man hadhihi sifatuhu duk lokacin da muridi ya tsinci wanda wannan ce sifarsa fallazimu abin da yake kan muridin nan fi haƙƙi a haƙƙinsa an yulkiya nafsuhu ya jefa kansa bai ne ya kai gabansa kalmayyiti kamar mace ce bai ne dai gasili gaban mai wanka labtiyara lahu ba shi da wani zaɓi wala iradata ba shi da wani nufi wala yida'a ba shi da wani bayarwa lahu gare shi wala ifadata ba shi da wani fa'idantarwa sai abin da ya fa'idantar da shi sai yanzu yana so ya hawar da shi halaran Allah an ce da wani hamdu shine ismu zafi lillahi ismu martaba ta ce a kawo hujja a kawo hujja ya ra'ayi ga abin da ya dace zama kaza kaza kaza za a ce da wani kaza kaza shi ne ya abu ya ce wallahi ba hujja haka ya wani malami sai bi ali da yana koya masa ma'awali ya zo hatta lahaza tan sukun ya ce ya lahaza tan hatta lahaza ta sukun ya ce sai ya ce kai haka ta sauka in za ka yi kai ba hatta lahaza tan sukun kuma da zai wani ne rabin ta kaza haka hatta lahaza tan sukun sai bi sai ya ce haka ta sauka in za ka yi kai to ka to kaga wannan shi ba zai taɓa zama alibi ba tunda dai kai ka zo ka san mutumin nan ya sani ko to shi kenan sai kashi ya abu dama cikin Allah kake so a kai ba wai wani kuma ka ɗan ba irin abin da ƴan yara su kara mutane mutum ko ma'arifa cikakkiya ba shi da shi to kaza ya kara mutane ya ta ba tsoro ka zauna kamar gawa a gabana ya ta cuta ya ta shedanci ya ta ba irin waɗannan ake faɗa ba dama shehin sai ka san me kake nema ka zo zan a irin yanda yanzu zamani shi yanzu zai yi magana ma kan shi ba irin yanzu yanzu kowa wani ya ma sha'awa cikin fitina sai ya bi shi kowa fitinan ne yake so ko mai raddi ko mai kaza ko shi ke "Ah, mu mutanen malami da zai ga Allah ya kiyaye karam wani abu ya fita in ya tsallaka tsalle ya gudu ya ce kana kazna amrana min qablu ba haka ake ba wannan ne ba da dama ka san me kake nema sai ka bi wannan wal yaj'al himmatahu ya sanya kokarin sa minhu a cikin sa takalisahu kubutar da shi kubutar da shi min albaliyati daga bala'in ijali allati adraka fiha wanda ya dilmiya cikin ta ila kamal safai har muridin nan yayi cikar sarki bi mudala'at alhadarat alilahiyya ga hadaran ilahiyya bil irad ta kauda kai an kulli ma su wa da duk abin da ba za su hadaran ilahiyya ba wal yunazzihi nafsahu ya tsarkake kansa an jami'il ikhtiyarati shi kuma muridi daga dukkan zafi wal muradi da nufi min ma siwa haza daga abin da ba wannan ba ya san fa ya zo don shehin nan ne neman Allah ba wajen wani abu na duniya ko wani hauka ko wani fitina ko wani abu to ga abin da ya zo ya kuma ga abin da yake nema sauran abubuwa kuma duk wannan tasu ne duk ga baki da kuma alhamdulillah in ya lura da maganganu wa'ansu in ya lura da littafan wa'ansu ya san ya samu abin da ake nema sai ta gode wa Allah kuma sai ta gode wa Allah ya san kuma da gadi da abu to ko to haka zai tafi nafsahu wal muradi min ma siwa hada wa mata ashara alayhi duk lokacin da shayin ya mai nuni bi fi'ilin da wani aiki aw amrun ko wani lamari sal ya hazar yayi yayi ji tsoro min su'ali da tambayar shayin nan bilima dan me wa kaifa takaka wa alama akan me wani aiki dan menene cikin abin da yake shigar da kai zuwa lamarin Allah fa innahu babul maqati wannan irin maganganu kofa ce ta wato aikishi da mutum wa tarbi yanzu a kori mutum wal ya atake ya yi kudurci a zuciyarsa annan sheka wannan shehin a arafu shine mafi sani bi masalihi min buta abin da zai gyara shi daga wajensa tun da ya bashi kansa ya ce ya yarda da tarbiyyarsa na zahiri ya yarda tarbiyyarsa duk abin da ya shirya masa shi kenan wa ayyu madarajatin dukkan mahawa ajrajahu fiha ya hawar da shi cikin ta fa innahu yajri bihi yabi fa innahu yajri bi shay'in yana tafiyar da shi ne fi zalika kulli cikin wannan duka alama huwa abin da yake lillahi na Allah wa billahi da Allah bi ikirajihi da fitar da shi an zulmati nafsi ga duhun kansa wa hawa hada sarrin Allahumma salli ala sayyidina duka bukhari da ma sai ana sai hakika zaji da sabbin tafsir na da sabara da tafsir alhamdulillah